العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kome wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a yau biyar ga watan zulhijja shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma yake daidai da 23 ga watan mayu shekara 2026 miladiya cikin amincewan ubangiji 22 ne to 20 rage mana daya 22 ga watan mayu shekara 2026 miladiya cikin amincewan ubangiji mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgunan hali muna karatu cikin raddul azhani ila ma'anil qur'an na ashek abubakar muhammad bin rahimahullah muna karatu cikin suratul anfal mun tsaya aya ta 40 daidai zamu tashi wanda take biye muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربان وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبدنا وما أنزل على عبدنا يوم القيامة وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواءدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من هي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في آينكم قليلا ويقللكم في آينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور
malam ya shimfiɗa game da waɗannan ayoyi yake cewa walamma sabata annal anfala lillahi wa lirasulihi bima taqaddama min al-adillati al-madhkurati a'la yayin da yazan ya tabbata cewa annaflu anfal wato ganimomi ga Allah dai suke da kuma manzansa game da abin da ya tabbata na dalilai da aka ambata a sama bada ayubayyinu kayfa yuqassimu hadha al-mal sai ya fara bayani yadda za a raba wannan dukiya wai wazza alghana'im kuma yadda za a kakkasafta ta ba da arwadat kiltayhima lillahi wal rasul fi awwal sura wannan kuma bayan ya ambaci cewa fa gaba ɗayan ta dama ga Allah take da manzansa tun farkon sura faqala sai Allah ta'ala ya ce wa alamu ku fasani annama ghanimtum min shay'in duk abin da kuka samu na wata ganima ai akhadtum min al-kuffari qahra abin da kuka amsa daga wajen kafirai a bisa dole da ƙarfi shine qahra ya kasso akai ba wai sun yadda ne sun yi saranda dan radin kansu ba fun karfin su akai aka ci su da yaki kayansu kuma aka ɓace ya zama ganima saboda Allah ya halatta to wannan shi ne alganima suna da bambanci da alfai alfai'u shi ne abinda kafirai suka sallama suka yi saranda don raɗin kansu ba ƙarfinsu aka fi ba suka yi saranda suka ce sun haƙura kuma suka ba da wani kaso a dukiyarsu ba a yi yaƙi ba wanda ba a ba a daga takobi ko an fafata aka samu wasu malamai suka ce har abin da wani ya rasu a cikin jama'a ba shi da magada kuma ba shi da magada to irin wannan shi ma ya fada cikin abin da ake ce da shi alfai ana maida shi ne zuwa ga baitul mal wasu sun ce shi ma ya fada cikin fai'a to nan ana magana akan ganima wanda aka samu a yakin da aka fafata aka fi ƙarfin kafirai to mu sani Allah yake ambata mana duk irin wannan fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba to fa ɗaya bisa biyar ɗinsa shine khumusi ga Allah yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lidhil qurba kuma ga dangi na annabi sallallahu alaihi wasallama su ne zulkurba ai karabatun nabi sallallahu alaihi wasallama dangin annabi sallallahu alaihi wasallama min bani hashimin wa bani al-muttalabi su ne banu hashim da banu al-muttalabi abdu manaf kakan annabi sallallahu alaihi wasallama na biyu kakan babansa kenan ƴaƴansa hudu ne akwai Hashim akwai Muttalabi sannan wato akwai Naufal akwai Abdushams waɗannan su ne guda hudu su ne ƴaƴan Abdumanaf to kaga Hashim ai shi ne aife kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na farko shi kuma shine na biyu abdumanaf kakansa na uku ne ba na biyu ba to kaga hashim kuma shine wanda ya haifi wato ya haifi abdullahi eh shi haifi kuma ba shi haifi abdullahi shi haifi abdul muttalib eh abdul muttalib shi abdul muttalib asalin sunansa shayba aka uwarsa ta sa masa shaybatu a madina aka haife shi wani tarihi ne shi ma ake ce da shi saboda babbansa muttalabi shi ne ya je ya taho da shi yana karamin yaro sai mutane suka tsammata cewa bawa ya sayo shi ke yansa ake cewa a kawai kowa bai san meye nasabar ba sai ake ce masa abdul muttalabi bawan muttalab alhali muttalab ɗin babbansa ne ɗan uwan babansa ne shi ne hashim shi muttalabi kanin hashim ne shi kuma hashim rasuwa ya madina ashe sa madina dangin annabi ne ta wajen uwa saboda mahaifiyar kakansa abdul muttalabi mutumiyar madina ce shi na ke wannan su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam su hudu waɗannan abin nan to amma me ya saka a nan wajen malam ya ce karabutun nabi sai ce min bani hashimin wa bani muttalabi banu hashim da banal muttalabi sai aka kebe su ba ambaci banu naufal ba ba ambaci kuma banu abdishams ba kun ga banu abdishams nan ne su abu sufyan suka fito su utubatu bin rabi'a su a cikin wannan kabilar suke su ba yana cewa dangin annabi ne to haka suke yayan fafanu ne tabbas to amma su ba a saka su ba saboda wani hadisi wanda ya inganta a cikin nasari wato a wani ana ce da shi Uthman ibn Abil As shi yana cikin ƙabilan wato a abin nan abin nan banul muttalab abin nan banul muttalabin to shi ne zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambatawa lokacin da aka yi yakin khaybara an sami ganima to an cire wannan humusi ɗaya bisa biyar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya wazza'a ta kamar yadda Allah ta'ala ya raba sai yazo yana cewa ya rasulullahi a aqaita banil muttalab min khumus khaybar ya manzon Allah banul muttalab ka ba su daga cikin khumusi na khaybar sai ya ce wa taraktana mu kuma sai ka bar mu baka ba mu ba wa nahadu wa hum minka bi manzilatin wahida mu da su kuma a wajenka ai matsayin mu daya kun gane mu da su a wajenka matsayinmu ɗaya faƙada sai ce inna ma banu hashimin wa banul muttalabi shay'un wahidun ai da banu hashim da banul muttalabi ai abu guda ne wato sai annabi ya daidaita su banda banu abdishams saboda shi yana cikin kabilan banu abdishams sai ce banda banu abdishams su sai aka ware su da banu naufal su ma ban da su. Mun gane? Me ya saka cikin wata rawaya ita matan imamun nasa'i sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ke cewa, Innahum lam yi fari kuna fi jahiliyatin wala fi islami. Ai, saboda su banil muttalab a zamanin jahiliya ma ba su rabu da mu ba, ba su rabu da banu hashim ba, suna identifying kansu a matsayin danginsu ne. sannan a musulunci ma ba su rabu da mu ba me yake nufi ba su rabu da mu wa'in lam farqu na fi jahiliyatin wala fi islam saboda a lokacin da aka yi nuna wariya ga banu hashim wanda a lokacin abu talib yake shugabanta akan sai sun ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama quraishawa sun yi abin da suka yi nufi akan annabi sun hallaka shi wato su juya baya kar su bashi kariya shi ya ce ba za su fasa ba su banu banu hashim suna nan a bayan ɗansu to a lokacin da aka ce an musu wariya babu saye a wajensu babu sayarwa ba wanda zai mu'amala da su ba wanda zai kaza aka musu wannan abu mai kama da dangon falaku na shekara uku banul muttalabi da waɗanda suke musulmai sun goyi bayan annabi saboda musulunci waɗanda ba musulman ba suka ce ai ɗan banfanmu ne abin da ya same shi ya same mu don haka su banul muttalabi su ma sai suka bada goyen baya alhali banu abdushams da banu naufal su kuma sai suka haɗu da ƙuraisha wajen gallaza musu shi ne ma a cikin ƙasida nan ta abu talib lamiyarsa da yake ambatawa yana cewa walan mara aitul ƙaumala wadda fihimu wa kad qata'u kullal qura wal wasa'ili yayi ta bayani yayi ta bayani har can karshe yake cewa jazallahu anna abda abda shamsin wa nawfala uqubata sharwin ajilan ghaira ajili kaga har su ma yake musu mummunar addu'a Allah ya saka mana akan banu abdu shams ƴaƴan bafanun nasu da banu nawfal yake cewa Allah ya gaggauto musu azaba ma a nan duniya ba kar ma ya jinkirta musu me ya saka saboda ai sun yanke musu kamar yadda ya faɗa a can baya walamma ra'awtul qauma la wudda fihim wa qad qata'u kullal qura wal wasa'il sun katse musu dukkan wata dangantaka basu nuna dangantaka gare su ba sun juya musu baya da su aka hado aka yake su to shi saka wadanda ake ambatawa matsayin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda wadancan ƴaƴan babbanun wadannan ƴaƴan babbanun su ne ake kirgawa da su wato banul muttalabi eh banul muttalabi da banu hashim shine da bai ce shay'un wahidun ai a matsayi ɗaya suke. Ushe saka a nan wajen aka takaita akan wannan fassara ta mai da malamai suke ambatawa, ‘yan ce, fa anna lillahi a humusahu wa lirrasuli wa lirril qurba to sai a ce, min bani hashimin wa banil muttalabi waɗannan kawai. Allah ya samu dace. Kuma Allah madaukaki ya ba su wannan dama su a ɗan san musu wani abu a ciki, saboda an haramta musu cin zakka idan aka fidda zakka su ba sa ci ko mun talaucinsu da sun fi kowa talauci a san wanda ya fi kowa talauci kuma ya fada a cikinsu to ba za a bashi ba Allah ya haramta musu shi haram ne a wajen ya ci to kaga anan wajen kuma sai Allah ta'ala sai maida musu gurbi ko sai aka dan basu aka basu aka basu dama a dan san musu wani abaci domin idan an je an yi yaki nan khumusi aka ci wanda ya je yaki dama yana da ganima za a ba shi rabo idan mutum kai kaɗai ne akan sai ya darka a baka rabo ɗaya yan kuma da doki gajiya sai a baka rabo ɗaya dokin ka a ba shi rabo biyu wato da naka da na doki za a baka to haka lamarin yake to wanda bai je shi yaƙi ba ne ake magana a nan a cikin khumusin ko baka je yaƙi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaso sannan danginsa ma a iya ba su a cikin wannan ɗaya bisa biyar ɗin. Hudu bisa biyar kuma shi ake rabawa mayaka. To ba iya su dangi kawai ya tsaya ba. Sai Allah ta'ala ce wal masakin da miskinai. An yi tsallake gun, wal yatama da marayu, marayu su ma za a iya cira a cikin wannan humusin a basu. Ai, a tafalin musulmi na yara ƙanana na musulmai, allazina halaka a ba'uhun wa hun fukara mahaifansu su rasu ubanninsu kenan domin ana samun abin nan da alyutumu min qibalil abi idan uba ya rasu shine ake cewa maraya kuma idan mutum bai balaga ba yaro ko yarinya bata balaga ba to shine ake cewa maraya to su duma waɗanda suke talakawa ba waɗanda aka rasu aka bar musu dukiya ba kasa akwai wanda yake maraya ne a shari'a amma yanayin zamantakewa ba maraya bane ko dukkan gata yana da ita da kulawa da sauransu har ma ya fi masu uba e a shari'a ne za a ce maraya amma a yanayin zamantakewa shi ubannin nasa ma suna da yawa wani to za a ba ma irin waɗannan marayun wal masakini kuma za a ba wa miskinai zabil hajati minal musulmi na wanda suke mabukata cikin musulmai ko da ba su je yakin ba miskinai ne to za a cike daga cikin kumusin nan musulunci kaga wannan wato wani wani wani tsari ne wanda dama fa musulunci ya ya fitar da shi irin wannan at-takaful ijtimai i wato social empowerment ne welfare ne dama musulunci yana da wannan tanadi irin sa a musulunci yana da yawa yana da yawa kaga zakka an ce a bawa miskinai talakawa al-fuqara wal masakin aka ce a basu sannan irin wannan khumusi shi ma idan an samo aka ce su ma a sake wazza'awa a tsaka so kaga ana kula musulunci yana da tsari dama da ake kula da daga jiyayyu a cikin al'umma a dinga ba su muskinai abin nan marayu talakawa da makamantansu da mata waɗanda aka mutu aka bar aka basu da 'ya'ya duk musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci shajja a musulmi da ladan da mutum yake samu idan ya kula da su to duka dama irin wannan musulunci yayi tanadi insha Allah to wal masakin dhabil hajati min al muslimin wa ibn sabil har dan hanya guzurin sa ya yanke al munqati'u fi safarihi min al muslimin musulmin da hanya ta kawo shi kuma guzurin sa ya yanke to shi ma a cikin wannan khumusin sai a dan tsakura a ce to ga wannan maza ka isa gida ay yastahiquhu an nabiy sallallahu alaihi wasallama wal asnaf al arba'a wato wannan khumusi annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancance shi da kuma wato a nau'o'in mutum hudun nan da aka da aka da aka ambata eh alama kana yuqasimuhu abisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ko yadda Allah ta'ala ya raba min allati kullin khumusal khumusi kowane bangare daga cikin nau'i biyar nan yana da khumusin khumusi wato yana ɗaya da bisa biyar ɗin ɗaya bisa biyar tunda dama ai zakkar za a raba ta ne kashi biyar ko wai zakka ganima za a raba ta kashi biyar ne kashi hudu shine na waɗanda suka je yaki za a kasafta musu to kashi ɗaya shine wannan khumsin da aka ambaci nau'i guda biyar Allah lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibn as-sabil kaga nau'i biyar aka ambata Allah yana da rabo manzon sa yana da rabo dangin annabi na da rabo marayu suna da rabo sannan miskinai da kuma da kuma dan dan tafarki wato rabo na Allah da na manzansa waje guda yake wa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli guda kenan wal dhil qurba dangin annabi wal yatama kaga sune na uku wal masakini sannan wa bin sabil nau'i biyar to ita ma wannan ɗaya bisa biyar ɗin sai a kasafta ta kashi biyar wato kowane ɓangare guda yana da dama a sarrafa masa kashi ɗaya daga cikin kashi biyar ɗin nan na kashi biyar ɗin da aka yi na ganima ka san fraction dama a cikin musulunci yake shi ya zo da da turawa ba san fraction ba sai da musulunci ya zo wala ba sani ba musulunci ne da ya zo da irin wannan tsare-tsaren fali ummihi sudus wali ummihi al-khumus wane ne da aka rarraba gashi nan da irin waɗannan bayanan to shine har aka san lissafi yadda yake wabin sabili to nan da Allah subhanahu wata'ala yace fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo wani hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yarda yana magana dangane da wasu da ake ce su wafdu Abdulkais wani ayari ne daga wata kabila ana ce da ita Abdulkais suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koyan musulunci kuma suka yi masa fatawoyi a kayan wasu al'amura to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amuruku wa amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in zan muku umarni da waɗansu abubuwa guda hudu kuma zan hana ku dangane wasu abubuwa guda hudu sai ce amurkun bil imani billahi zan muku umarni da imani da Allah ina muku umarni da yin imani da Allah sai annabi ya tsaya ana sai ce atadaruna mal imanu billah kun san me ake nufi da imani da Allah to sai annabi ya bayyana musu shine yace an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sala wa ita'uz zaka sai kuma annabi ya ce wa an tu'addul khumus min al-ghanaim hadisi ne bukhari da muslim sai ka kage yace me kun san menene imani da Allah sai ya ce ku shaida ba abin bauta cancanta sai Allah kuma cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sannan kuma ku tsaida sallah sai ya ce kuma sannan ku bada zakka sannan kuma sai ya ce sannan kuma ku bayar da humusi daga cikin ganima to shi yasa sai malamai suka ce ashe bayar da humusi a cikin ganima hukunci ne wanda yake mustamirhu ko annabi na nan ko annabi baya nan dole ne in an yi za a cire humusin nan a bayar da ita to in annabi baya nan da aka ce wa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli aka yi hadafi to in annabi baya nan fa shine malamai suke maganganu wanda zamu ji insha Allah nan dai wannan hadisi ya fahimtar da mu ashe bayar da humusi yana daga cikin imani abu ne wanda yake mai wanzuwa saboda wasu malamai sun ce bayan rasuwar annabi bayar da humusin ya sarai da wannan hadisi yana nuna cewa hukunci ne wanda yake nan kuma Allah ta'ala ya kirga waɗannan nau'o'i na mutane guda hudu waɗanda za a wazza'a musu mala ya ce wa ba da wafati sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsara sa'amuhu ila mara al'imamu fihi, rabon da aka ce na manzon Allah ne, yanzu sai ya zamanto yadda shugaba ya ga zai sarrafa shi, to sai ya sarrafa shi yadda ya domin an ce, fa'annan lillahi kuma sahuwalar rasuli. Kenan abin da aka ce wannan rabo na Allah da manzansa, annabi sallallahu zai sarrafa iyalansa, abin da ya kama da haka wasu malamai sun ce bayan rasuwar annabi za a ba wa matansa ne akwai malaman suka tafi haka wasu kuma suka ce a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sahamin annabin ya saraya wasu suka ce a a sahamin annabi bai saraya ba za a sake dawo da shi ne ga waɗannan asnaful arba'a da aka ambata tare da shi su za a sake wanza a musu shi ma gwargwado to nan malam yace wa ba da wafati sallallahu alaihi wasallam sara sahamuhu ila mara al-imam fihi yadda shugaba ya ga to haka zai sarrafa kenan yana cikin baitul mal wa inda abi hanifa sakata sahamuhu abu hanifa kuma yana ga cewa wannan kason da aka ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kan ya sarai wa sahamu dhawil qurba kuma har ilau yana ganin har ilau cewa rabon dangin annabi ma ya sarai bi wafatihi lokacin da annabi ya rasu kenan wannan sahabi guda biyu a fahimtar Abu Hanifa duka ya saraya bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma al-akhmas al-arba'a al-baqiya lil ganibin sannan daya abin nan al-akhmas al-arba'a wato hudu bisa biyar din wannan kaso shi kuma na masu ganima ne hudu bisa ai yanzu biyar din kashi biyu aka yi ko akwai daya bisa biyar din farko shine sai a cira ita ma sai a raba gamsa ta kashi biyar to wancan na farkon hudu bisa biyar ɗin farko to shi wannan na masu ganima ne shi ne wanda ake rabawa a tsakaninsu har ma ibn abdulbar almaliki yana da'awar cewa wannan aya a fahimtarsa wato ta zamanto kenan a a ta shafe ayar da ta fara zuwa da aka ce tsalunaka anil amfali qulil anfalu lillahi war rasul suna tambayan ka dangane da ganima to ka ce ganima ta Allah ne da manzansa gaba daya wacce ayar haka ta nuna ko don haka nan kuma sai aka ce wa'alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu sai aka ce walil rasuli Allah da manzan nasa khumsi suke da shi sannan kuma sai aka ce wancan walidil qurba su ma suna da wani sannan wa wal yatama wal masakini wa min sabili duk an yi hadafi ne a cikin wannan khumusin ɗaya biyar a hudu bisa biyar kuma fa shi kuma ba faɗi nawaye ba an nuna Allah da manzansa da waɗancan da aka ambata nau'i guda hudu khumusi ma suke da shi mun fahimta kenan wancan hudu bisa biyar kuma fa na masu ganima ne to don haka sai yake fahimta har ma yadda awar malamai sun yi ijma'i akan cewa ita wannan aya ta shafa wancan domin wancan an nuna gaba ɗaya na Allah ne da manzansa ba wanda yake da rabo a ciki nan kuma sai aka ce Allah da manzansa da wasu nau'o'i ma da aka ambata da basu je yaki ba guda hudu suna da ɗaya bisa biyar ne kenan ashe hudu bisa biyar kuma na masu gani ma ne kamar yadda a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to amma wasu malamai suka ce a'a wannan aya ba shafewa waccan ta yi ba duka suna nan tare wancan ta jaddada ne iko na sarrafa yadda al'amarin yake na Allah ne da manzansa, saɓanin yadda a da suke ganin duk wanda a yaƙi yawa wuri wani abu, to nasa ne kawai shi kaɗai, yanzu aka ce, a'a, ba wanda yake da a haƙiya duk abin da ka wawuro ka samu a wajen yaƙi ba naka ba ne, na Allah da manzansa ne, a shaurari ya Allah da manzansa zai kasafta, yanzu kuma sai Allah da manzan nasa ya kasafta. Kaga ayoyin duk suna da tafiya da juna suna da munasaba kenan. Allah ya dace da mu. Allah subhanahu wata'ala ya ce, In kuntum amantum billahi, in har kun kasance kun yi imani da Allah, to lalle kusancewa ga yadda hukuncin yake. Wa ma an zalna, wannan adabi aka yi billahi, mana in har kun yi imani da Allah, wa ma an zalna ala abdina kuma kun yi imani da abinda muka saukar gabawanmu shi ne Muhammad sallallahu Alaihi Wasallama min almala'ikati wal ayati mala'ikun da Allah ya saukar masa a lokacin yaki ayoyin da Allah ya saukar masa irin waɗannan na cikin suratul anfal in kun yi imani da su yayin da Allah ya saukar shine yawmul furqani ranar da aka rabe ranar rabewa ayyumu badar wato bayan an yakin badar Allah ta'ala ya saukar wa annabi wasu daga cikin waɗannan ayoyi an kira shi al-furqan ne ai al-farqu bainal haqqi wal batili saboda hukunce hukuncen ko kuma shi yakin ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya. Yau malcakal jam'ani shi ne a ranar da ɓangarori guda biyu suka haɗu shi ne almusulmi na walkufar ɓangaren musulmai ƙarƙashin manzon Allah sallasan da ɓangaren kafirai ƙarƙashin Abu Jahar. Allah ce, Wallahu ala kulli shay'in qadir Allah fa mai iko ne akan dukkan komai, wa minhu nasrukum daga cikin abin da Allah yake da ikon aiwatarwa, ya ba ku taimako, zai taimaka muku ko ku fafata ba in ka dama sai halakar da kafiran ku ba ku yi kome ba ma ma qillatikum wa kathratihim kuma Allah yana iya taimakon ku duk da karancin ku duk yawan yadda kafirai suke Allah mai iko ne ba ku taimako muna roƙon Allah ya zanta da mu cikin taimakon sa kuma sai aka ce id antum bil udwatil quswa wannan ranar dai wadda take ita ce yawmul furqan ita ce ranar da Allah ta'ala ya saukar wa bawansa abubuwa da dama kuma ita ce yawmal taqal jam'an shine aka ce idin nan badal ne na yau id antum bil udwatil quswa a yayin da kuke bakin gaba ta kurkusa ai al qurba min al madina gabar da take kusa da madina ku kuna wani waje wanda yake kusa da madina wahiya bi dhammil aini wa kasriha ai janibil wadi kuna gefe da bakin kwari akwai tsibi tsibi na yashi kuma akwai kwarin su gangare to kuna ku kuna ta bakin kwarin wa qala abu amr hiya al makan al murtafi' ay al udwat al quswa ay menene al al al al udwat al adna ko abina al'udwatun duniya to shi ne sai fassara ta da shi ne almakanul murtafiya wajen da yake mai tudu ko kuna ta waje mai tudu wahun bil udwatul quswa alhali su kuma suna bakin gaba wacce take nesa ai albu'da minha nesa daga madina asali yadda abin yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan ya fito ne ai ya ji labarin ayaran abu sufyan su zai je tare kuma sai Allah cikin hikimarsa sai ya saka su suna ta wata gaba tsibi yana tsakani su su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bakin gabar da take kusa da Madina su kuma ashe suna ta bakin gabar da take nesa da Madina yadda wannan tuddan tsirin yashin ya shiga tsakanin su ba za su hango su ba su suna can kusa da hanyar da za a dauka a tafi Makka to kaga sai ya zamanto ba iya haduwa da juna ba wannan ya faru duka akan a cikin wannan rana wa hum bil udwati quswa su kuma suna bakin gaba wacce take nesa da Madina warwakabu ko kuma nan ana magana ne ba dangane da ayaran Abu Sufyan ba ana magana dangane da su annafir annafir kenan ai dama an ce akwai abu biyu ne akwai al'ir akwai annafir al'ir sune ayaran Abu Sufyan annafir sune rundunar Abu Jahal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta bakin gaba da take kusa da Madina alhali su kuma annafir su Abu Jahal suna nesa baki gabar da take nesa da Madina mana tsibi ne ya shiga tsakanin su ba su suka je nema ba sun je neman ayaran Abu Sufyan ne sai kuma Allah ya ce warwakabu alhali su kuma ayaran nan al'ir asfala minkum su kuma suna ƙasa da ku mana suna ƙasa ta inda ya ƙasan yashi yadda su ku ba za ku iya hango su ba kamar dai a ce mutane uku ne waɗannan suna kusa da madina jama'ar manzon Allah ke na sallar salama su kuma waɗancan suna kusa da inda hanyar makka take amma sun dun faro madina su abu jahal da randina su kuma waɗancan ayari suna ta gefe nesa da su ta inda su manzon Allah sallar san ba za su iya hango su ba suna ta ƙasa da yashi yashi ya rufe su kaga su sai su suɗa ɗaya su tafi waɗannan su kuma da duk suka doso madina kawai sai ya arba da su to haka Allah ta'ala ya tsara abinsa waɗanda aka je nema ba su aka tarar ba waɗanda ba su aka je nema ba su kuma sun zo kuma sai Allah ya haɗa su da waɗanda ba su aka je neman ba ba san da zuwansu ba waɗanda aka je neman kuma sai aka sanya suka sulale su kuma suka tafi asfala minkum kuma min ma'ilil bahar suna ta kusa da inda gaba take Allah ce walau tawa'attu inda cewa alƙawari kuka ya tsakaninku da wannan runduna ta Abu Sufyan antum wan nafir ku da wannan rundunar da ta fito don ba da taimako da wa'adi kuka yi lil qitali musanya rana da zamu zo mu yaki lakhtalaftum fil mi'ad da kun saba a cikin alƙawarin da kuka yi da kun saba saboda za ku ga aiku ‘yan kaɗan ne kuma ba ku yi tanadi ba, su kuma yanzu ga su da yawa kuma sun yi tanadi, da sai ku ce a ɗaga sai lokaci kaza. Ai, ka san a zamanin da sukan ɗaga yaƙi, yaƙin da aka yarjeje ne ya za ya kan sa masa lokaci. Ce lokaci kaza to za mu huto, kuma lokaci kaza za mu huto, aka yarjeje ne ya sai a huto a zuwa kwafsa. to shine Allah ta'ala ki ambata musu shi wannan haduwar da kuka yi da ku da rundunar Abu Jahal inda alƙawari kuka yi kuka sa lokacin da za ku haɗu da su to da za ku saba ba za ku yadda ku haɗu da su ba saboda kuna ga su da yawa ne sun yi tanadi ku kuma kaɗan za ku ce a ɗaga don kuma ku shirya sosai mun gane walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad sai Allah ce walakin amma kuma jama'a kun bi gairu mi'adin ai Allah ya hada ku ne ba bisa alƙawari ba li yaqdi Allahu amran domin Allah ya hukunta wani al'amari kana maf'ulan da zai kasance faruwarsa za ta yi za ta yiwu wani abu ne da Allah ya riga ya tsara sai ya faru shi yasa Allah ya tsara haka fi ilmihi a cikin iliminsa wa huwa shine nasrul islam ya taimaki musulunci wa mahqul kufri ya kuma nike kafirci fa ala zalika Allah ya aikata wannan ne li yahlika man halaka an bayyina domin wanda zai halaka a ba a bisa dalili a bisa hujja ya halaka a bisa dalili li yahlika man halaka an bayyina domin wanda zai halaka ya halaka a bisa dalili ai ba da hujjatin zahiratin qamat alaihi bayan hujja bayananniya ta tsayo a kansa wahiya nasrul mu'minina ma aqillatihim shine taimakon da Allah zai ba wa musulmai duk da karancin su alal jayshil kathir akai runduna wacce take mai yawa ko kuma fassara farkon da aka ambata wato ba da hujjatin zahiratin qamat alaihi kenan aw liyamuta man yamut ko kuma wanda zai mutu ya mutu an bayyana ce ra'aha a bisa hujjar da ya gani Allah ya nuna musu ga hujja ta bayyana alƙawarin da aka ce an yi wa muminai ya tabbata kuma ya mutu akan kafirci wa ibratan ayanaha abin da ya kamata ya lura har ya imani ya gagara yi to yanzu gashi ya gani da idanansa faqamat alaihi hujja don haka hujja ta tabbata akan sa ya mutu akan kafirci sai a sashi a wuta wa yahya man hayya an bayyana kuma wanda zai rayu shi kuma ya rayu shi ma akan dalili to kaga anan wajen rayuwar da ake nufi ana nufin imani ne wa yahya ay yu'min domin wanda zai imani yayi imani shi ma akan dalili Allah ya tsara wannan ne domin a dalilin haka akwai waɗanda suke sun musulunta saboda taimakon da Allah subhanahu wataala ya ba wa mu'minai farkon lamsu sun fita ba su shirin ba sun fita ba tare da tsarin yaƙi ba lokaci guda ba ba wai abu ne wanda aka zauna aka shirya gobe za mu fita ba a lokacin annabi ya magana kuma aka shirya kawai aka fita shi ya saka da yawa daga cikin sahabbai musamman yan kabilan khazraj ba su samu fita ba yan kabilan aus da suke kusa da inda masallacin annabi yake su ne aka samu da dama a cikin su mutanen madina suka fita amma wancan mutanen madina khazraj ba su samu daman fita ba shi yasa lokacin da aka zo yakin uhudu suka ce su fa sai an fita annabi bai so abu da suka ce su kan suna so a fita ai ba su samu daman yin yakin badar ba dan ba shiryawa aka yi ba shi yasa wani ma daga nan kawai sai ya je ya sallama a gida kawai ya dauko kulke sai ya fita wani ma kafa ba takalmi saboda sun zo a cikin rashi haka suka fita yan tsirarin mutane a je a ɗanyi wani assignment ne kawai a operation na lokaci kana a dawo Allah ya musu udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir Allah ya musu izini su fita shi yasa sai suka fita to kaga a dalilin wannan sai yasa kuma Allah subhanahu wataala ya haskaka zukatan wasu suka yi imani wanda da suke tantama game da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga waɗannan sun fita babu shiri kuma waɗancan sun iyo shiri kuma sun ninninka su amma kuma Allah subhanahu wataala ya ba su nasara a kayansu shi ne nan Allah ya ce wai haya man hayya an bayyana ai abin da ake nufi alhiya a nan al'iman domin al'iman huwa hayatul kulo shi imani ai shi ne rayuwa ta zukata zukata suna rayuwa ne da imani Allah ta'ala ce a waman kana maitan fa'ahayai nahu ba ka ga wanda da yake matacce ba sai muka rayar da shi ai Allah yana nufi matacce kafiri kenan ai zuciyarsa ce macacciya don ba ta da imani yan sai aka rayar da ita kenan sai aka samu ta imani shi yasa ka al-imanu huwa hayatul qulub shi yasa nan Allah yace wa yahya man hayya an bayyana wannan ibara ce a kayan imani domin wanda zai yi imani yayi imani a bisa hujja kaga sai aka kawo shi a matsayin rayuwa wa inna Allaha lasami'un alim domin Allah madaukaki mai ji ne kuma masani duk wanda bashi da imani matacce ne ko da ana ganin sa yana tafiya da kafafu amma wanda yake mai imani to wannan shine rayayye shine zuciyarsa take rayayye ubangiji Allah ta'ala ka ƙara raya mana zukata Allah madaukaki yace iz yurikahumullahu fi manamika qalila wata hikima ta Allah kuma subhanahu wata'ala dama annabi yayi mafarki an nuna masa don haka a cikin mafarkin sai Allah maɗaukaki ya nuna masa idh yurikahumullahu fi manamika kalila a yayin da Allah ta'ala ya nuna maka cikin ya nuna maka su ɗan kaɗan ne a cikin baccinka ainomika a cikin bacci sai Allah ya nuna masa ga rundunar musulmi ta zo ga rundunar kafirai kuma sai Allah ya nuna masa kafiran ɗan kaɗan sai ga yawan sahabbansa fa akhbarta bihi ashabaka sai ka ba da labarin kace ai Allah ya nuna mana mun san nasara akan kuma ɗan kaɗan ne ba aka nuna masa ai sai jikinsu ya karfi ko fasuru jikinsu sai ya karfi suke farin ciki Allah ya ce yayi haka ne walau arakahum kathiran da Allah ya nuna maka su ai suna da yawa kuma magaye suna da tanadi da muggan makamai da sulke da waye Allah ya ce lafashiltu da sai ku yi ragwantaka wadan za su ce mm mu zauna sai mun ƙara yawa mun ƙara shiri wala tanaza'tum kuma da kun yi jayayya cikin lamarin wasu su ce mu je wasu su ce kar a je ai ikhtalaftum da kun yi sabani fil amra a cikin al'amarin ai amrul qitali al'amarin yakin wasu su ce a a mu tsaya tukunna ya manzon Allah sai mutane su zo a gayyato wane da wane a mutane musulmai da suke kauyuka duk su ma su zo so mu wawwasa ta kufa ayi appeal fan mu dan sai da dubinan mu a dan samu kudin da za a sake sayan karafa ayi makamai ayi sulke duk za a fafade ni wannan shawarwarin to Allah yana so ne aje kawai shi yasa a mafarkin sai nuna sai yan kadan ne duka dauka shi yasa suka fita da kulake babu makamai wasu da takubba wasu da mashi wani ma can yace ni ba komai a hannuna manzon Allah annabi ya dauki wani kara ya jijjiga shi yace rike wannan kai da shi kuma sai zama saifan sariman takobi ga yawa jini na wuce to kaga wannan duka Allah subhanahu wataala yana so nuna masa ya nuna musu kudrar kudrarsa shine kuma Allah cikin hikimarsa wato wala tanaza'tum fil amr ko Allah ta'ala ya ce walakin Allah sallam amma Allah subhanahu wataala sai ya kiyaye aukuwar haka ai sallamakum min al-fashil wa tanazu Allah ya kubutar da ku yadda wato ba ku ragwantaka ba ballantana ku yi jayayya kuka ce sami'ina wa ata'ana innahu alimu bi dhati sudur domin Allah ta'ala masani ne ga abin da ke cikin kiraza ya san abin da zai iya darsu a cikin zukatan mu'minai musamman a wancan lokacin a lokacin ake tarbiyyar su barin ma mutanen Madina waɗanda su ba su rayu da annabi ba sai iya shekara ɗaya ne kawai an shiga shekara ta biyu aka zo aka yakin badar shekara ta biyu ta fara aka yakin badar to kaga lokacin al'amura ba su gama zaunuwa a cikin zukata ba eh sannu a hankali Allah ta'ala ya tarbiyar su yadda a ƙarshen lamarin sai suka zama to ba sa kokonto a cikin dukkan abin da Allah da manzansa ya ambata Allah madaukaki ya ce wa idh yurikumuhum kuma a yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu ku ayyuhal mu'minuna idil taqaytum fi a'yunikum qalila a lokacin da kuka hadu sai Allah ya nuna muku su yan kadan ne a cikin idanunku da suka hadun ma sai Allah ya nuna musu cewa a ai wannan mutanen ba su da yawa yan kadan ne lokacin da aka so ma kauda yaki da sun ango su da yawa nahawa 70 aw 100 aka nuna musu ai mutanen ba su wuce mutum saba'in ba ko ɗari wa hum alfun alhali mutum dubu ne litukadimu alaihim an nuna muku yan kadan ne domin kawai ku tafi a guje saboda za ku gabata kansu kawai wa'annan ba mu je mu bubbuge kawai a gama aiki duk wanda ka zo za ka yi yaƙi da shi sai kaga cewa yan kadan ne su to sai ka samu ƙarfin gwiwa sabanin a ce ka gansu da yawa wa yuqallilukum fi a'yunihim kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya karantar da ku kuma a idanunsu ba a sanya musu su da yawa kuma ba a sa a idanunsu suka ganku da yawa ba kuma sai aka sanya suka ganku ai kudin ma yan kadan ne a farkon lokaci kenan le yuqdimu domin su ma su gabato akan ku kasu tsaya wala yarju an qitalikum kasu fasa yakarku amma wa hadha taqlilu wannan karantarwar da Allah ya yi makafirai karantarwar da Allah ya nuna wa kafirai cewa mu'minan yan kaɗan ne kana qabal tihamil harbi kafin yaƙi ya gwa matsayi ne ya rancabe falammal tahama lokacin da yaki ya rincabe arahum iyahum mislaihim sai Allah ya nuna wa kafirai kuma cewa ashe fa mutanen nan sun ninka mu mun gane bayanin yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ta janibin sa shi sai aka nuna musu yan kadan ne a mafarki ya bada labari da aka zo sai suka gansu ashe suna da yawa amma da aka fara yaki kuma sai Allah ya nuna musu a ashe mutanen ma kadan ne duk inda ka waiwaya sai ka riga ganin yan uwanka musulmi ba Allah ya ce zai taimaka musu da runduna ta mala'iku ba sai sai ah mutanen ashe dai kadan ne dadin tsorata musu kai sai aka sake ƙara samun ƙarfin gwiwa su kuma a janibin kafirai a farkon lamari sai Allah ya nuna musu ya ƙanƙantar musu da musulman dama su ɗin kaɗan ne sun ninkan sau uku amma sai aka sake nuna musu cewa ai an kaɗan ne suka ce a wannan kamun kawazar kuku za mu musu yanzu za mu gama da su mu koma mu koma makka da aka shiga cikin yakin nan ma sai Allah ya sake nuna musu cewa musulman ‘yan kaɗan ne don su ƙara nausawa cikinsu kuma Allah ya aiwatar da abin da yake so yi amma lokacin da suka ga yaƙi kuma ya caɓe sosai sai Allah ya nuna musu cewa waɗannan musulman fasannin kamu don a sa musu ragwantaka a zuciya sai suka so makaraya hamasa da wani ƙarfinsu da kazar-kazar ɗinsu sai so makasa musulmai su kuma sai aka nuna musu waɗancan ɗan kaɗan ne don sake samun ƙarfin gwiwa kaga hikimar da Allah ta'ala ba shi ne ke juye zukata ba a nan wajen Allah ta'ala ya ce wa yuqallilukum fi a'yunihim sai karantar da ku a idanunsu a farkon lamarin kenan amma a cikin suratu ali imran lokacin da yaki yayi nisa sai Allah ta'ala ya ce yarawnahum mithlihim ra'ayal ayn ay kad kana lakum ayatun fi fi ajril takata fi atun tuqatiluna fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum ɗayar kafira ce ya raunahum suna ganin muminan nan mithlaihim sun ninka su ra'ayil ayn gani na ido kuru da kuru ba mafarki ba sai suka ga musulmin sun fi su yawa wannan kuma Allah yayi haka ne domin ya sanya musu ragwantaka shi yasa yace li yaqdi Allahu amran kana maf'ula domin Allah ya hukunta wani al'amari ne da sai ya faru wa ilallahi turja'ul umur kuma zuwa ga Allah ne al'amura suke komawa fa yusayyiruha wa yudabbiruha Allah yake gudanar da ita kuma ya juyar da ita yadda yake so wala yamliku siwahu tasrifan laha wala tadbira wani wanda ba Allah ba bai da iko a kayan juyar da al'amura ko ya gudanar da su yadda ya ga dama duk abin da yake faruwa sai da Allah subhanahu wataala ya ga dama don haka haka nan sai Allah ya sanya musu ragwantaka ya sanya musu tsoro a kowane lokaci kuma Allah yana iya aiwatar baka ga yadda aka yakin da aka dinga yi tsakanin Hamas da da da Isra'ila ba su ga su da makamai da yawa amma Allah ya tsorota suke wallahi ya tsorota suke ka duk mutum ya kaga mutum kaman dodo ya saka kaya ƙara wa kansa kiba tun daga sama har ƙasa bulletproof ne har tabarau suke sakawa a idanunsu tabaran bulletproof kuma wanda zai iya nuna maka a cikin duhu zai nuna maka kai ka ga haske za ka iya ganin abubuwa kai identifying ɗinsu yadda suke kuma sun sassaka abu earpiece a nan wanda za su yi zai iya detecting ɗin motsi motsin karfe in kai haka kai clicking kai kokin ɗin abinan trigger na abinan ɗinka kafin ka jama wannan abin zai nuna musu don su san cewa akwai mutum a wajen kuma ga shaharbi yake so yi duk matakai suna ɗauka banda abubuwa da rada da wasu abubuwa da ake ta kalle kalle kalle kalle kalle kalle to amma sai ga kullum a cikin tsoro suke idan suka hango mayaka matasan nan na falasɗinawa in sun hango guda biyar idan su ya nuna musu kaman ɗari ne suka kullo kuma su kullo musu ta cikin ƙasa sai su rika ganin kaman fitowa suke suna komawa kamar aljanu su suke gani kawai su ga mutum ya fito ya sake komawa ya fito ya sake komawa Allah nuna musu gazawarsu suka je suka rushe kusan dukkan gaza sai da suka rushe ta suka ce su samu prisoners din da aka kama kuma wallahi ba su samu ba sun gaito uwan ɗakin su su ma sun kawo sojojin su American Marines aka dinga kawowa ana deploying din su da uniform na Isra'ila uniform na IDF su je su yi wannan yakin amma duk abin da suka yi da duk abin da za su yi da duk teknolojin nasu da menene din nasu ba su iya gane ina suke ba kuma iya wannan wajen kuma suke a nan nan suke ba wani waje aka kai su ba a nan nan suke amma a ina aka aje sun rasa sai su ce a asibitoci ne ko a makaranta sai je su yi bombin din yara suna karatu a makaranta waɗansu a asibiti a kakkashe kowa a je wajen cikin guragus a kuma ba za a ga komi ba sai kawai bayan Allah da aka kashe har sai daga ƙarshe dolan uwarsu suka yadda aka yi sulhu aka yi exchange prisoner exchange tukunna kuma suka fito da su ba daga sama suka dirko ba ba daga wani waje ba a cikin gazan suka fito da su suka ba su kuma suka ce ku ba mu namu suka kawo nasu suka ce to ga naku a lokaci guda aka exchange kuma sun yi shekara biyu ba su ga ina suke ba so kaga Allah yana iya kasancewa da ƴan kaɗan idan har sun tsayu ga Allah subhanahu wataala abin da ake bukata su rike imaninsu kuma abin da suke ba dan duniya ba suna yi saboda Allah ne kuma su samu aqida sahiha to sai Allah ta'ala ya zanta da su a kowane zamani Allah ya taimake mu wajen inganta zukatanmu to Allah ta'ala ya ce liyaqdi Allahu amran kana maf'ula domin Allah ya hukunta wani al'amari ne wanda zai wanda ya kasance sai ya faru wa ila Allah turja'u al-umur kuma zuwa ga Allah ake mai da al'amura baki daya Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لألكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريهكم واصبروا إن الله مع الصابرين
Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda sun kai imani idza laqaytum fi'atan idan kuka hadu da wata jama'a ai jama'atun kafira wato jama'a wacce take kafira a wajen yaki to sai Allah ya wani umarni ce fasbutu fasbutu ku tsayin daka ku dage eh ku dage fasbutu ku tsayin daka likitarin wajen yakansu walatan azimu kada ku juya baya wadhkurullaha kathira kaga fa'idar zikir ambaton Allah kuma ku ambaci Allah da yawa ambaton Allah yana da yakan baka kariya baka nasara ambaton Allah yana baka fa'ida a kasuwarka فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا in an kammala sallar juma'a ku watsu cikin ƙasa ku yi ta kasuwanci kuna neman arziki shine fadlullah sai ce wazkurullah kathira ku yi ta ambaton Allah ku yawaita ambaton Allah ku yawaita azkar azkar al-ma'thurat wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yawaita yin su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wata sunna waɗannan kwanaki da mutane ba su cika yi ba zikirin Allah subhanahu wata'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alham ana so a kwanaki goma na a yawaita yin su kowane lokaci kai ta yin su kai ta yi kai ta yi kai ta yi kai ta yi ambaton Allah yana jawo mutane fa'idodi masu yawa yana ɗauke wa mutane matsaloli masu yawa kaga nan wacce Allah ta'ala ya ambata ku yi tsayin daka in kun haɗu da kafirai a yayin da kuke yakatta su ma yace wazkurullaha kaseera ku ambaci Allah da yawa ai uduwu bin nasr ku roki Allah ta'ala ya taimaka muku wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu inda liqa'il adu annabi sallallahu alaihi wasallama yana fada idan ya haɗu da abokan gaba Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimul ahzab uhzumhum wansurna alaihim wannan ya tabbata a cikin wani hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito hadisi ne wanda yake ingantacce an samu shi daga Abdullahi ibn Abi Aufa yake ambatawa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo za a yi yaki yakin waɗansu mutane rana sai da ta dan yi fasafasi ta taso kenan da da hantsi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaye da jama'a cikin sahu ya tsayin daka shine sai annabi ya ce fa qala ya ce ayyuhan nas ya ayyuhan nas la tatamannu liqa al adu wasallallahu al afiya wa idza laqitumuhum fathbutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane kar ku rika fatan haduwa da abokan gaba kar ku dinga cewa Allah ne hada mu da su Allah haɗa mu da su sai sun raina kansu a kar ku yi wa ruwanku da fatan cewa wai ku haɗa abokan gaba a wajen yaƙi amma fa idan har Allah ya ƙadarta kuka haɗu da su fa idza lakitumuhum faqbutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi tsayin daka kuma annabi ya ce wa alamu annal jannata tahta zilalis suyuf ku sani in kun haɗu da abokan gaba kuka yi tsayin daka to ku sani aljanna tana na a ƙarƙashin inuwar waɗannan takubban naku mana yi haka ka ɗaga takobinka aljanna tana ƙarƙashin wannan inuwar yi yaƙi inda za a kashe ka a wajen aljanna za ka shiga insha Allah don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Abu Aufa shi ne yace sun maqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi kuma ya beke fa qala sai wannan addu'a yace Allahumma munzilal kitab ya Allah da ka saukar da littafi wa mujriyar sahab ya Allah da ya gudanar da giragizai wa hazimul ahzab ya Allah da yake dirkakewa rundunonin kafirai ka san yin zaka roki Allah fa sai ka mar kirari kar kawai ka dirka kawai da roko ya Allah kaza ka bani kaza ya Allah ka da inda kaza a Allah ba ya san haka ba haka ake roƙon Allah ba in sa roki ubangiji sai ka mar kirari kirarin kuma yadda yake mai tsafta koyi daga abin da annabi ya faɗa. Allah ya ce wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ba wanda ya iya kirari ga manzo ga Allah subhanahu wataala kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji yadda yake jinjina wa ubangijinsa Allahumma munzilal kitab ya ubangiji ya Allah kai da ka saukar da littafi wa mujriyas sahab ya Allah da ka gudanar da abinan giragizai girgije dai kaga jirgi ratsa shi yake yi amma sai kaga kuma yana dauke da ruwa ruwa ne a ciki mai yawa kuma har da cida har da cida cidar kuma sai ta sauko daga cikin giragizan ta zo kasa kuma har ma sai ta kone abu kaga abu ya kone kurmus ko dabba ko bishiya ko ta sa spark gobara ta tashi to me yasa girgije jirgi kuma idan ya shiga shi kuma baya baya yi shi ke na shi ma spark ta kama shi duk ya tauye bai ma san ya shiga ta ciki ba wani abu ne kawai gashi na kamar hayaki amma Allah ya sanya wani abu as-sahaba thiqal haka ma ya ambace shi giragizai waɗanda suke masu nauyi amma ba za ka ji nauyin nasu bayan ka shiga da jirgi kudura ce ta ubangiji yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma Allah kirari da wani abu wanda ba wanda ya isa yi sai Allah. Ina ga dama man, eh, man iya na karatun ne, an nuna mu minti biyar na cigaba da wasu bayanai, shi kuma sai ya ƙare, eh, iya na karatun ne a ciki.